أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم طب جناني وادر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ashirin da uku ga watan jumada akhir wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan januwari jumada akhir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku insha Allah a yau muke zama na goma sha tara cikin karatun littafin al-mughir na maulana ashakh sharif ibrahim sara al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna ma'ahu amin a kamar yadda aka sani karatun mu na al-mughir muna cikin tsokaci akan muryar maulana da manyan shi wannan ɗariƙar tijjaniya a kan cewa salatul fatihi ta fi alƙur'ani ko kuwa maganan cewa ladan karanta ta ƙafa ɗaya ya fi alƙur'ani sau dubu shida wanda mun yi ta'aliki a baya da yawan gaske a yau muna tare da wato mawuƙifi mai tsadar gaske shine a matsaya ta Sheikh Muhammadu Al-Khalifa dan uwan Maulana Aisha Ibrahim Yas sahib al-faida radiyallahu ta'ala anhu wanda Sheikh Muhammadu Al-Khalifa babban shege ne kuma dan uwa ne shine babban yaya na Maulana Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim Yas a cikin shuriyar wanda ya yi raddi ga ibnu mayaba dukkan ne wanda ya kira da suna al-muhifatul qubba cikinta ya yi raddi a gare shi akan maganganu da yake yadawa cewa maulan mashautin jani Allah ya kara masa yadda ya fifi da salatul fati akan alkur'ani wannan al-muhifatul qutb wannan wato urduza da yayi sai zama Maulana Shaykhul Islam Alhaji Ibrahim ya ya yi mata wato ta mata ta yayi ta alidi yayi sharhin ta ya ɗauki sharhin da hannunsa mai albarka ya ba wa Maulana Shaykh Sharif Ibrahim Salah Hussein wanda kamar yadda muka sani a baya mun yi magana maulana shakira cewa za a kawo wannan urduza don aji aji wato matsaya ta malaman ɗarika a kan maganar salatul fatihi ta fi alkur'ani maulana ya ce wa ilaika tawjihu shaykhul islam li kalami shaykh radiyallahu anhu zan kawo muku matsaya ta maulana ibrahim akan maganar da dan uwansa yi Maulana Shehu Muhammad Al-Khalifa wa nad'u bi nazmi Sheikh Muhammad Al-Khalifa yace amma za mu fara karanta wannan manzuma da shi Sheikh Muhammad Al-Khalifa yi wanda yayi raddi da shi Ibn Mayaba tare da karin shi kuma sharhi da Maulana Sheikh Ibrahim yayi ثم نأتي بشرح الشيخ على الأبي ya maudu'il kalam yace sannan daga baya sai mu zo mu da maganganun Maulana shi Ibrahim to amma wannan sako ne mai tsada wanda yana da kyau mu saurare shi da kunne na fahimta kuma mu yi tadabburin sa tadabburi na basira Sheikh Muhammadu bin Khalifa yana cewa wa zakara al-gabiyyu min tazwiri wa kubki ma alifahu min jawri amma a wata riwayar wani kamar da na gani a wata nuska ma allafahu min jawri ala imam al-kummal al-ayani شيخ التيلاني منبع الأرفاني بأنه فضل ورده على أي كتاب الله جل وعلا وذاك قول جاء بازدرائه للأولياء وشدة ابترائه وشيخنا ذلك ما فطره في كتبه كلا ولا ذكره لكنه قال صلاة الفاتح في حق لا له أو جانه عن أمره ونهيه قد شرد خير له وذاك أمر ورد في لعن كل مستهين خاسئ في قول خير الخلق رب قارئ هنالك الصلاة أفضل لمن يلعنه القرآن في كل زمن لأن في الخبر صلى عشرة إلهنا عليه فهي أحرى فلم يكن تبديل للذي تلي بل حسب التالي وذلك جري فليتدبر ما إليه ذهب إمامنا من للعلوم انتصب wannan urdu da zan yanke daga nan mu fara fassara Maulana Sheikh Muhammadu Khalifa a yayin radidda nan shine matla din na wato ita urdu ba akwai yan baitika a farko to amma Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala an ya tafi kai tsaye inda wato ya zama shi ne kusan sanin na maudu'in kuma ya zama shi na shibirin ya daga nan ya ɗauki sharhin sa sai ɗauka daga nan inda ya ce wa zakar al-gabi min tasbi'i ya ce wani wawa wawa ya faɗa daga cikin ƙarya da ya ƙirƙira wa kufki ma alifahu min jawri'i da mafi munin abin da ya saba in alifahu ne kun kuma allafahu ne mafi munin abin da ya wallafa daga ƙaryarsa da zaluncinsa ala imamil kummalil ayyani ya jingina wannan ƙarya da zalunci abin sa jagora da kuma nagartan malamai shi ne maulamu shehu tijani shehu tijani yace ina nufin shehu tijani mambaɗal ɗarfani maɓuɓɓugan sanin Allah bi annahu faddala wirdahu ala cewar yayi wa shautu jani ƙarya ya ce wai shautu jani ya fifita wurdin sa akan ayi kitabin la jalla wa ala ayoyin littafin Allah mai girma da daukaka wa zaka kawun ja a bidda wannan magana ce ta daga wajen ibnu ayaba ya ta ta da islatinsa da ƙaryarsa bil auliya ga bayan Allah izginci kawai yake ga bayan Allah shiddati tiyi da kuma tsananin kirkirar kariya a gari ga bayan Allah wato wannan magana ta buya ta su jannati fatul fatiha kan Qur'ani dan mu ce yadda kane da Maulana mu shauti jani shauti jani yayi magana amma bai taba nufar wannan abin da su irin su ibnu mayaba suke yadawa da makiya shehu tijjani a ko'ina suke a faɗin duniya a kuma kowane irin zamani wasan kuna zalika ma sadaraku shi shehu tijjani bai taɓa rubuta haka cewa salatul fatihi ta fi alqur'ani ba fi kutubi a duk littattafansa kalla ahir wala zakarahu bai taɓa ambatar haka ba lakinnahu sai dai cewa shi kala shehu tijjani ya ce salatul fati yin salatul fati fi haƙƙi laginin a haƙƙin wanda yake kuskure lahu ga qur'ani aw janihi ko ko wanda ya zamo mai barna ko ko mai zalunci mai aikata laifi ga alqur'ani wato shine mutumin da yake karanta alqur'ani kuma yana saban Allah an amrigi ga lamarin umarnin alkur'ani wa nayihi da kuma hali na alkur'ani karshar da yayi nisa wato mutumin da ya ci bin umarnin alkur'ani kuma yana karanta alkur'ani ya ci bin hannun alkur'ani kuma yana karanta alkur'ani to wannan kan shehu tijjani yace kairun lahu ya fi mar alkhairi ya karanta salatul fatihi kafa ɗaya ya fi mar alkari da ya sauke alkur'ani sau dubu shida wa za ka amurin warada wanda ko ba magana kyautin jaliba ce a'a wani abu da ya zo a cikin sunna ta manzon Allah cewa mutumin da yake karatun alkur'ani kuma yana barna yana karanta qur'anin yana barna kuma yana kin bin umarnin alkur'anin yana kin hannuwa da hani na alkur'ani wannan mutumin yin karar alkur'ani alkur'ani yana tsinga masa alkur'ani yana la'antarsa saboda ya ki bin karantarwarsa to ko gashi nan ya zo a cikin alkur'ani cikin nafsi na hadisi fi la'ani kulli mustahinin kafin cikin la'antar dukkan wani mai wulakantarwa kaskantacce fi kauli khairul kalki wannan ku ya zo a cikin magana maganar mafi alkhairin halitta rubba qari'in da yake rubba qari'il qur'an wal qur'an yal'anuhu da yawa mai karatun alqur'ani yana karatun alqur'ani alqur'ani yana wadai da shi yana al'antar sa koda ko malaman hadisi sun yi magana akan inganci na wannan hadisin to amma shi maulana shi muhammadu khalifa yana so ne ya ce shehu tijjani yana magana ne a cikin ma'ana ta wannan hadisi da a cikin jawahirul ma'ani ya kawo ayoyin alqur'ani da yawan gaske da ya kafa hujja cewa akwai masu alqur'ani da qur'ani yake shine musu madarsu walil kulli afakin asim yasmu ayatul lahi tudda alayhi thumma yasirru mustaqbiran ka Allah yasma'a bil wannan duka wannan alimin min ayat na anita suna hujwa dukkan murarai ne da suke gamsar da mutuwa abin da ya kafin alƙur'an da ubangiji ya tana da azaba saboda ya bi umarnin alƙur'ani ya ci bishiyar alƙur'ani ya kanuwa da hannun alƙur'ani to sai da ka zauna kana karatun ƙur'ani ka ki bin umar yana shine ba ara kai tsari kuma ne ka tsari ita to a nan ne lati afdalu yafi liman yala alquran fi kulli da alquran ke an ta a kowace zamani li'anna fi hali saboda ya zo a cikin hadisi sallah da wanda ya sace guda daya milafi ne kuma mara laifi ne ya umarni ai ko bai umarni qur'ani ba in dai musulmi ne ya yi salati ya salla da salla asha ila kuna Allah mu zai mai da goma da fa ya aka ga wannan ya fi markin dadin sabraham Allah mutum qur'ani ya hana shi ya ba shi ya hana ya hawa sai to wannan ya zo yana da qur'ani Qur'ani ya iya mar aiki ya fi ya dai satin abin ma gaba ya faɗa. Ai ne ce tare da da da mutum yayi irin ai bara yayi salatul fati gaba. Ta fi masa dubu shida. Wanda a kuma wanda kuma sai ya ce ha wanda ya saba wannan mutumin. Ya fi karantarwa Qur'ani. Ya fi sunnar manzon Allah. Ya ai wannan babu wani salata da ka kawo masa, babu wani da za ka kawo masa wanda ya fi Al-Qur'ani a wajensa. Mu duba da wayar ma'ani wannan magana ta tana da. Amma su mata sai su ɗauko abin da zaɓi su kan shi da ya su ɗauko wannan irin da ya shi na mafarka ta ci cewa dukkan cewa sun tafi akan wannan mahadar wanda wa ba fahimta haka ba har ma sun da ita tsarin su ne ya sa suka kasa ganewa amma duk wanda ya fahimci mai shautin zane yake nufi shautin ba yana nufin akwai wani abu da da al'adu ba shautin zane ba ya tare da wannan fahimta da fahimta da tuli da shi bi ba kan abin da ake karantawa ba ne bal sabta ne a'a yana gwargwadon shi kafin ba wai salafin sati ne ya qur'ani ba a'a su makarantar ne in an samu kan sai an to lalle shi fadar Qur'ani ko ya fusa ne in an samu wanda bi bu Qur'ani ba dan ki ko wannan karanta salati abu ayi ba tice nan fa abin da ake rufe saba na da ya ce su ya ke ya dawa Allah ya da su ya gaba gaba falata dabbar ma ilai jazaba to lalle mutum ya ce na akan maganar wa mutane akan abin da ya a kan sai mana wa jagoran mutum jari mal ulumin tafa wanda shi kusan ba an jige zuwa ga sai mai ya ji wa au da kulan dal azhari min wani tamsi zai lil zai saba magana ta rana haske ga aura an hankali min ma ta yi shi ta ba furana da ya ma wuce ta hankali lakin na lakin ma da jahi zun da kai a wannan wanda ya zama jahi wa kade ga gururu gawi ga shi na rudin sa halakar da shi gaba da fara da alaka fi ma warada da bil in ka an subul huda sai tafi zuwa ya kuma zuwa ga abin da ke na hankali sun abin da ya zo ya karkace kashi zuwa ga ya kare ya fara hanyar madan ya bayi ma'abota ce ya wanda mili badin kalamun lam yakun fi iradihi raman إن الحسود إن الحسود حيث ما تحتلا بالكتب بالأربع المنزلة لا ينسلي أن نجي مسلما وما لا أصب الهدى yace lalle a wato hakika wannan magana da yan mutane sun yi nuta ba wato da zan to a cikin da ke ne akwai wani abin ya wato da ke akwai inda suna nan sun tashi akan cewa ai abin da ibnu ya ba yake faɗa babu zargi a kansa a saboda sun gada dai suna so kawai batanci da shi ko shi ne sai innal hasuda in ko dama mai yawan hasada ai su ma ta ta jola ko lokacin da aka ba masa ko da bil kutubil arba'ati al munazzala da tafai guda hudu da saba'in da zaka daga alquran da injila da zabura da adaura kan mai nasu ta ne gaskiya ne layinsa ne annabi ba zai ba zai daukewa daga wannan inkar na sababa muslima yana mai kun cewa amma asulul wadalal sai ya karkace ga barin haya ta shari'a ya kuma zuwa ga hanya ta makanta ta tabbata landiri annan shekarar tijani ba a ulumin zakirul bani a azanar ilimin gayyin had wa addini li halakin malak wa rubayi lahu kan abara ma ta'amdur jalin kumala sawa an na shekar alfabala ala tafahin ala marata ada khatama min qur'ani wa lam yaqul za shaykhuna tijani ma'na alladhi qala ma damu kala bi an madlu bi حال من بحال من تلا وقد بان الجبيج بالتبير أسمع رام من النكير على كلام موجد لك يجعل عن قولنا بشير على كل حرف للقرآن ما له من وصف لم يدري إذا أنبا صوت الدنيا في في صلاة الفجر rani da ba an shi ana tiya shashin mu dani ba ulum shi ba ke kun ilimin muka zakun cece ga sanin Allah al-Ghafar a azan ilmin da yake Allah ya tsare mu daga ta hasada wa ma yu'addi li alakin wa da irin abin da yake kai mutum zuwa halaka da kuma wani ko na azaba ورب تغيير له قد أفضل ما عن قدر رجال الكومة يدى yawa wato ƙarya za a dirta a shi ƙad afala an riga an bata ta ma ma ta an kudur da jalil kuma da irin mazhabun nan na manyan mazaje sun kai ke wato da abin da za fara an riga an bata wani magana wato yan masana sun bata wannan shekara alfala ya yi ya cewa maulin mu kyautin jani ya fifita salata fatin salatul fatin al'amar kalam da ya karanta wanda ya yi ya yi salatu fi kafa daya ga ya fifita wannan salatin na akan wanda ya adadin kata masu alƙur'ani wannan da kullum za a shirka da jani wannan mura da wanda ya san fata ya fi wanda ya san alƙur'ani ba ba a ma'anar da kala bada mu'amala ma'anar abin da shi da ya fada ya riga ya gaba da a bayan da muku ko da cikakkiyar ma'ana da annal fadu da halimata cewa fikira akan halin shi wanda ya karatu a cikin wani hali mai karatun mai karatun wata ba na biyu da tasiri amma shi wannan wawa ya cika maganar sa da kariya ta rama binan da tasiri kariyan ita ce tushen abin da ya yi ya inkari da haka lamin mu kogin kullum gari da alawar da an kaunace ya akan wani zance wanda zai ruwa da kowane irin wawa wanda ya da ta aljino da faɗin manzama bai kuna ta kasa kuma harbin ai shogun mu so dan shi da ko hafi na alqur'ani daga alqur'ani mana gomin wasa ba shi da wani abu makamashi wato ba da wani makamashi harfi ɗaya na alqur'ani babu wani salati ko wani cire wannan harfi ɗaya na alqur'ani wala كان الإسلام رأسة العلام يجب نشر الإسلام رأسي إبراهيم الحاج وأنا شيخ إبراهيم الحاج الناس في شركة هذه الأبيات فشو شو ملوك الآن يا سيدي أنا بسك وهو المخطوب شيخ إبراهيم قال يكفي أنا أوجدنا da rubutun hannu ya faɗi ba ga annabi da Allah rashin ƴaƴan shi ne ba shi wa fara da tarihi wa kuma ya zama rubutu shi da ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da uku da da kuma samu haɗin farasin amma an yi tun waro da kaunar a garin kaunar inda kan sai babu abu faɗa da yake wasu sai kuna tsari ka masa tsara ko shaukin jani bai rubuta haka wannan da uzuza ta so ma hana wanda yake ma martani ga wanda suke kallon cewa maulan mu shauki dani Allah ya kara masa yadda ya fifita salatul fatiha akan qur'ani wanda har yanzu da za ku ga cewa ra'ayin wa'annan bayan Allah ya tare da maulana a ƙarshen a cewa fitar ba wai a kan salati ne ya fi alƙur'ani ba a ana nufin cewa wanda ya karanta alƙur'ani yake samun Allah alƙur'ani ne ke tsine masa shi ne aka yi shawarar ya koma salati domin in ya za a karɓi ya kai karatun alƙur'ani ba ne tsine masa to da yi ba ya hau da hakan alƙur'ani ba. insha Allah wani shari'i da malamu shi Ibrahim ya yi wannan wata a wanda malamu na a shashari ya faɗa ya Allah za mu karanta a sati zuwa